بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستغفر فسيحشرهم إليه جميعا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فينبئهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيء قري لنا بهذا المحضر والتعد في بذرة تأتي لنا بالزفر لن يستكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين ومن يستجيب عن عبادته ويستغفر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكبوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا آه الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan rana wannan rana mai albarka rana lamis yau sha uku ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu 2022 a jiya muna bayani akan wato ainihin shaida wanda Allah ya yi akan annabta na manzon Allah sallallahu da kuma abubuwa da yahuda suke faɗa akan annabi isa Allah subhanahu wataala ya ce innama Allahu ilahu wahid subhana an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati ma fil ardi wa kafa billahi wakila to Allah subhanahu wataala ya yi bayani ya ce fukudanil walad naqsu rashin ɗa tawaya ne bin nisbati ilal insani in an danganta zuwa mutum a ce mutum bai da ɗa a ya tawaya amma wal walad naqsun bin nisbati ilal haqq tabaraka wa ta'ala ɗa tawaya ne an danganta shi zuwa ga Allah a ce Allah na da ɗa to wannan kun babban lamari ne kamar zagi ne ma ga Allah inda Allah ya ce sama ta kusanta ta tsage wato ƙasa ma ta kusanta ta tsage a nan da audin rahamani mai walada don an ce ana da da wannan magana ta girgiza sama ta girgiza ƙasa babban zagi ne ga Allah saboda haka na ƙasu ne ga Allah a ce yana da ɗa li'andal insana yuhibbu an yakuna lahu waladun yakuna auna lahu fi ma yaqumu bihi min al'amin a'mal wato shi mutum yana so ya zama yana da ɗa a kowane lokaci wanda zai zama taimaki gare shi da abin da zai tsaya da shi na ayyukansa wa warisan lahu kuma a ce magaji ne na shi ba da bauti bayan ya mutu amma ina wallahu ganiyun bi zati Allah mawadaci ne da zatin shi la yuhibbu aunan baya bukatar taimako wa baqin ilal abadi Allah wanzanje sarki ne har abada la yamutu fayurasu Allah baya mutuwa ballantana a gaje shi shi ke gadon kowa inna na hannu na rusul arla wa man alaiha wa ilaina yurja'una mu ne muke gadon kowa da kowa kuma komai da kowa za su koma wajen mai ji Allah ma hajatu fil waladi ta me bukatar Allah ga ɗa falihaza akan haka ne ta ja'alihim ya buga hujja gare su da qaulihi subhana huwal ganiyu yace shi mawadacin sarki ne huwal ganiyu malahu walil walad ba shi da bukata ga ɗa eh wani bukata ke gare shi akan ɗa na hannu da hibbul aulad mu muna son ƴaƴa lifa ƙarina saboda buƙatuwarmu wati yajina da buƙatar mu zuwa ga ƴaƴan amma shi Allah wa huwa gani wa huwa ganiyun ma la huwa lil walad shi mawadaci ne ba shi ba da ba shi da buƙata ga wani da kuma fa da hada don haka faqadul walad rashin da na kasun tawaya ne fi haƙƙina a haƙƙinmu wal waladu da na kasun tawaya ne fi haƙƙihi a haƙƙin Allah wa shatamu kuma zagi ne domin Allah ce ka zaba ibn Adam ibn Adam dan Adam ya karyata ni wa shatamani ya zage ni wa amma shatamahu zagin Allah shine fa qawlu ittakaza Allahu walada da suka ce Allah yana da da Allah ce lan yasanki fal masihu masihu shine Isa dan Maryam baya girman kai kuma baya kyama ya takabbar wa ya'rif bai girman kai bai kyama an ya kuna abdullillah ya zama bawan Allah bai taba kyaman haka ba eh Isa bai taba kyaman a ce shi bawan Allah bane da ma kala nasara na jarana lokacin da nasara na jarana suka yi magana suka ce inna nabiya sallallahu alaihi wasallam sabba Isa wai manzo Allah ya zagi Isa lannahu qala ya ce innahu abdul faqat wai bawa ne na Allah wa Isa fawqa zalika Isa kuma ya wuce haka qala lahum rasulu sai manzo Allah ya ce a Isa lan yassan kifa ai bai girman kai bai kyama ai ya kuna abdulillah ya zama bawa na Allah walal malaikatul muqarrabuna haka nan malaiku makusanta ga Allah su ma ba sa kin ba sa kyama ba sa girman kai a ce su bayin Allah ne hatta malaikatu inda Allah lan yassan kifa ba sa kyama ya kunu ubaidalillah sunan bayin Allah sahih anna Isa shi annabi Isa ruhun ruhi ne talabasa lil jism wanda ya cuɗanya da jiki irin namu wa galaba ruhaniyatu ya da ruhaniyarsa ta yi rinjaye ala jismaniyati akan jismaniyarsa shi yasa duka ɗabi'unsa suka zama irin na mala'ika kaga isa bai da mata bai aure ba sannan isa duniya ba ta damai ba sannan isa bai da gida bai da ɗaki bai da komai na duniya littafi kawai kiyawo da sai na wa'azi to kaga ruhaniyarsa ta rinjaye jismaniyarsa saboda shi ruhi ne daga Allah kuma jibril ya zo hura wannan ran walakin lamma kana almalaikatu allazina hum ruhaniyuna yayin da su malaiku da suka zama sune ruhaniya an gane ko sarfan tsuntsa to ma la su jisman su ba su danyi da ciki irin namu ba to kuma duk da haka lan yan sanke mu ba sa kama ay yakunu wato ubaidan su zama abidan kai bayi da Allah to fa min babi aula isa ballantana wato shi isa din allazi lahu ala kulli halin jismun ka da sabil bashar wanda ko na hali yana da jiki irin namu na mutane wa man yasaki wanda yake girman kai an ibadatihi daga barin wato bautan Allah wa yana girman kai da shi bawa ne na Allah wa yasaki yana girman kai fasa yahshuhum ilayhi jami'a da sanu Allah zai tara su zuwa gare shi baki daya man takabbara ay yakuna abdan lillah wanda ya girman kai ya zama shi bawan Allah sai ya ci yamal kiyamata abda in kullu man fis samawati illa atar rahmanin abda duk wanda ke sama da ƙasa face ya zo ma Allah yana bawa to akwai ma wani bawa da bawan Allah da ya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi a wajen Allah ma Abdul Haqiqi to Annabi Muhammadu ne da shi ya ce huwa al-abdu haqqan wal anabu abiduhu ana neman Abdul Haqiqi to Annabi Muhammadu ne amma duk sauran halitta baki ɗaya bayan Annabi Muhammadu ne amma dai shine Abdul Haqiqi da shi shine Abdul Haqiqi kuma zalla yana cewa ana sayyidu walad adama wala fahara ni ne shugaban ƴaƴan annabi annabi adam baki daya amma babu alfahari ba wurin alfahari bane wai zaman shi sayyidu ba wurin alfahari bane to na da wurin alfaharin manzon Allah zaman shi abdu yana alfahari da wannan sunan yace shi abdu ne a halaratul zat amma sayyidu a halaratul halqi ka gane ko yadda Allah ke ce mashi abdu lamma kama abdullahi wa in kuntum fi ma nazzalna ala abdina an gane ko subhanallazi asara bi abdihi alhamdulillah allazi anzala alkitaba ala abdihi ko to abdu abdu abdu din nan wannan annabi yana alfahari da wannan da Allah ke ce mai abdu to shine abdu a wajen Allah amma kowa da kowa duk halitta bayan annabi Muhammadu ne to manzo Allah bai kyama ba kuma bare ba sigo isa ibn maryam fa amma allazina amanu na'am kada shi fa amma allazina amanu wanda suka yi imani wa amilu sal suka yi aiki na kirki fa yuwaffihim ujurahum da sanu Allah zai ba su sakamakon aikin su ai sawaba amalihim wa yaziduhum min fadli sannan Allah ya masu ƙari cikin falalansa don shi Allah falala gare shi shi yasa ce lil ladina ahsana al husna wa ziyada wanda ya aiki mai kyau za a bashi husna aljanna sai ce wa ziyada har har da ƙari me ƙari shine ganin Allah a aljanna din kuma aljanna zai ga Allah to ya ga Allah ya samu ƙari kenan mala ainu ra'at abinda ido ba zai bai taba ganin irin shi ba wala uzunin sami'at kunne ba ta taba jin labarin irin shi ba wala khadara ala qalbi bashir bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar wani ɗan adam ba shi ne ce ikira wani shetin ku karanta falata alam nafsin ma ukhfiya lahum min qurratayn jazaa wai rai ba ta san abin da aka yi mata bukin aka ɓoye mata ba na sanyin ido abin da in rai ya gani in ido ya gani wato zuciya za ta yi sanyi amma lazina san kafu kaga wanda suke kyama wa takbarun suke girman kai ba ta daga barin wato bautar Allah fa yu'azibuhum Allah ya ce zai musu zai azabtar da su azaban alima wata irin azaba mai raɗaɗi mu'liman ko azaban nar ita ce azabar wuta wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan ba za samu wani majibincin lamari ya dafa'uhu anhum wanda zai tunkuɗe masu azaba ba min dunillahi wanda ba Allah din ba wala nasiran ba za samu mai taimako ba yamna uhum min wanda zai hana ai masu azaba na'am
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يا أيها الناس جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه برحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا قوم متانا الدنيا an gane don shi annabi annabin duk duniya ne amma arsalna kai la kafatan linnasi bashiran wa nazira to ya ku al'umma ne muhammadu arja'akum burhanun hujjatun min rabbikum lalle hujja ya zo muku daga ubangijin ku wa huwa muhammadun shine ne muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kullu rasulin kowane manzo ya ce ma'ahu burhanu yana zuwa da hujjoji amma shi manzo Allah shi kanshi baki ɗaya burhanu ne eh ba wai ya zo da burhanu ba shi din kansa Allah ce shi burhanu ne eh a gane wannan ko ba wai ya zo da burhanu ba shi din ba burhanu ne wani hanu ja'a na rasulun manzo ya zo mana ji shehu huwa nafsuhu burhanu kaji shi kansa burhanu ne min rabbina tabaraka wa ta'ala haisu kana musa burhanuhu fi asahu musa hujjojinsa dalilinsa a sanda ne don Allah ya ce fa alqi asahu fa idha hiya su'banun mubin to kaji shi burhanu na musa sandarsa wa isa nazalatul ma'ida isa kuma wani kabaki ke sauka daga zama mina sama'i wa salihu shi kuma salihu a karaje naƙa minal jabali taguwa ke sauka daga mai daga dutse taguwa ce ta fito daga dutse shine burhanu na salihu ayarsa kenan an gane ko ba kan zabu ko fa a ruha kulluhum lahu burhanun fi ghairi zati kowane yana da burhanu amma ba a zatin shi ba kowane annabi yana zuwa da burhanu amma ba a zatin sa ba amma fa rasulu sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah huwa nafsuhu shi kansa zatin sa burhanu min Allah wato hujja ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wa kullu juz'in min ajza'ihi burhan duk wani yanki daga cikin manzon Allah burhanu ne min Allah tabaraka wa ta'ala fa burhanu ainihi wato barkaji burhanu da idanuwansa kana ya kulu manzo Allah da kansa yana cewa aqimu subuh fa inni arakum min wara'i kama anzurukum amani ku tsaye da sahu ku tsaye da sahu ina ganin ku ta gaba na kamar da nake ganin ku wato ina ganin ku ta baya na kamar da nake ganin ku ta gaba kaji burhanu kenan wake da ido irin wannan kaji burhanu idon ma kashi burhanu ne yace ku tsaye da sahu ya ku mutane ina kallon ku ta baya kamar da nake ganin ku ta gaba wa burhanu basuru an gane sannan burhan na wato ganin manzon Allah sai Allah ce ma za ga basaru wa ma daga kaji burhanu ke idan sa bai karkata ba da ya ga Allah bai shishigi ba daram laqad ra'a min ayati rabbihil kubra amma ma za ga basaru wa ma daga amma wani malami ya ce wa Musa harra magashiyan alaihi wa Ahmadu lam yakun li yaziga zihina Musa ya faɗi ya suma amma manzo Allah fa ma za ga basaru wa ma daga to kaga wannan burhanu kenan wa burhanu anfihi wato burhanu na hancin manzon Allah manzon Allah na ta inni ajidu nafsir rahman qibal yaman ina jin kamshi ko numfashin Allah an gane ta wajen dama na in ji manzon Allah ta wajen dama an gane ganin da yazo a cikin hadisi na Abi Huraira hamishi na biyu an Abi Huraira qal qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala innal imana yaman imani bangaren dama yake wa hikimatu yamaniya ita ma hikima dama take wa ajidu nafsa rabbikum ina jin ma numfashin ubangijinku min kibali yamani ta bangaren dama to ka gani ke to wannan shine burhanu na hancin manzon Allah ai shammara ihatullah wa yana shashakar kamshin ubangiji kibalil yam ta bangaren dama a bayan da wafatihi a bayan wafatin manzala fi hilafatu umar a hilafa na umar haraja uwaisul karni sai uwaisul karni ya fito da manzo Allah ya bada labarin shi kamar yadda zuwa cikin sahih muslim eh ya bada labarin shi wannan kala kana umar ibn haddabi idza ata alaihi amdadu ahli yamani sa'alahum afikum uwais ibn amir shi manzo Allah ya bada labarin shi wato ra'isu tabi'i kenan shi ba sahabi bane domin zamanin annabi aka yi shi amma bai taba ganin annabi ba domin ka san shi sahabi kawai ce man huwa sahabi as-sahabi man ra'a wajahan nabi sun ma'amala bihi wanda ya ga huska annabi kuma yi imani da annabi wannan shine sahabi to amma shi uwan sulkarna a zamanin annabi aka yi shi amma bai taba ganin annabi ba annabi ma bai taba ganin shi ba amma annabi ya ba da labarin sa cewa mutum ne mai biyayya ga uwarsa kuma mutum ne wanda yake yana da istijaba in yi addu'a ta za ta karbu sai ya ce masa na umar in kun haɗu da shi ku nemi addu'ar shi to sai sa na umar duk in ya je umra sai ya tambaya in ya ga mutanen bangaren sun zo ya ce a fikun uwaisul karni a fikun uwaisul karni to har ran nan sai ya dace a fikun uwaisu ibn amir hatta ata ala uwais ran nan sai ya dace da uwaisu fa kale ce anta uwaisu ibn amir kai ne uwaisu ibn amir kale na'am kale min muradin yace na'am thumma min karni yace na'am eh kale na'am ala fa kana dika barasun yace annabi ya gaya mana kana da wani tabo na ciwon baras amma fa bara admirin abin ya warke illa malu a dirham ya rage kaman dan bigiran dirhami a jikinka haka ne ya ce haka ya ce annabi ya bamu labari kana ciwon baras amma ya rage ka bai wuce wato dan taban tam wato kaman dirhami ba kala na ya ce haka ne kala alaka walida kana da tsohuwa ko eh kala na ya ce eh kala samitu rasulullah sassan yaqul na ji manzo Allah yana cewa ya ti alaikum uwaisu ibn amir uwaisu ibn amir zai zo muku ma amdadi ahli tare da fatake na ahli yamani min muradin daga muradi sannan daga karnu kana bihi barasun yana da baras fa bara minhu illa mawli dirham ya warke sai da dan dan bigiran dirham lahu walidatun yana da tsohuwa huwa biha barrun yana biyayya ga tsohuwan nan law aqsama ala allahi la abarrahu da zai rantsuwa ga Allah Allah zai kubutar da rantsuwan shi fa in sadata umar in ka samu iko an tazafira laka ya nema ma gafaran Allah fafa'al ka nemi haka din daga nan sai na umar da ya haɗu da shi shine ya ce nema min gafara eh yi man addu'a haka ya zo a cikin sayi muslim kitabu fala'ilu sahaba min fala'il uwaisul karni shafi na dubu hudu da ɗari shida da sha uku to wannan uwaisul karni kenan shine ba a lokacin da yake cewa kai ne umaru muna haɗa ya ce ni ne umaru ya ce umaru ba ku san annabi ba ya ce a'a wata magana kuma ba musamman zala ce ba ku san shi ba wala bin abi kuhaba ce wala bin abi kuhaba ko dan abi kuhaba sai na abakar bai san annabi ba illa iyaka kun ga inuwar manzon Allah ne kuka sallama kuka bi amma ba ku san annabi ba hakikatan muhammadi ba ku sani ba to kaji uwar sulkani kenan halifatullahi fil yaman shi halifan Allah ne a can yaman huwa allazi kana yashmur rasul ra'ihatahu fi hayati ashe shine manzala ke shakan kamshin shi da ya ce na jin kamshin Allah a wajen Yaman a sai kamshinsa ne ha za burhanu an bi wannan shine burhan na hancin annabi wa burhan ya dai to sai burhanu na hannuwan manzon Allah Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama jifar da kake ba kai bane Allah ne ke yi. gafa kasa an ga annabi ya ɗebi duwatsu ya ji ya jefa a wajen yaki Allah ce ba kai bane ni ne nake yi mal hasa indahu wa mal ilqa'u ba duwatsun a hannun ba jefa ma a ce duk ba shi bane wato Allah ne ke yi to kaga burhanu ya dai kenan sannan Allah ce innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una la yadullahi fawqa aydihim masu hada hannu da kai suna mubaya'a ba hannunka bane ba kai bane da Allah suke yi kuma hannun Allah ne bisa hannunsu kuma hannun manzo Allah da gani Allah ce ba nashi bane hannun Allah ne a saman nasu annabi Muhammad fawqa aydihim wa burhanu qalbihi burhanu na zuciyar manzon Allah sai Allah ce ma kagabal fuadu mara'a zuciya ba ta karyata abin da ido ya gani ta ji burhanu na fa'adu ke wa burhanu sadrihi wato burhanu na kirjin manzon Allah wato kana yi salli manzo Allah yana sallah wali sadrihi azizun a cikin kirjinsa akwai wani sauti an gane ka azizul murjal kamar sautin tukunyar karfe in tana ta farfasa yadda tukunyar karfe ke ta farfasa a bisa wuta min haufin lahi tabaraka wa ta'ala saboda jin tsoron Allah a duba hamis na ɗaya ga hadisi can da ya zo an muddarifi daga muddarif an abihi ƙala ya ce a taitun nabiya na zo wajen manzo Allah sallallahu wa huwa yusalli yana sallah wali jawfihi azizun a cikin manzo Allah akwai wani sauti ka azizil murjal kamar sautin tukunyar karfe yani yanka annabi yana kuka an gane haka ya zo a cikin sunanin nasa'i kitabu sawi babul buka'i fi salah a shafi na 1190 da ainihin tara kuma ya zo a ruwaya na ahmad an muddari bin abdullahi an abi wa fi sadrihi azizun shi kuma a ruwaya sake to kaga wannan kenan wannan shine burhanu na sadrihi wa burhanu lisanihi burhan na harshen manzon Allah wa ma yandiku an hawa annabi bai magana kan san zuciya in huwa illa wahayyuha duk magana da annabi zai wahayi ne da aka yi mai falamma tajama da hadhihi al'ana yayin da wannan gaɓuɓuwa suka tattaru kullum baki ɗaya sarar nafsahu kullum burhanan duka jikin manzo Allah zatiyarsa baki ɗaya burhanu ne shi yasa Allah ya ce ja'akum burhanun min rabbikum kawai haraja min al-arli ya fito daga ƙasa wata jawaza sab'a samawa ya ya ketare samawa ta sam wato sammai guda bakwai ya ketare al'arshi ya ketare kursi hatta wasala ila maqami dana fatadalla fatajawazahu yaje matsayi na dana ya ketare ya je fata dalla ya ƙetare ya je muƙami ƙaba ƙausaini shi ma ya ƙetare fata jawo zahu ila muƙami adana ya ƙura matakala shine au adana to daga au adana nan ba sauran wani muƙami kuma bali hada don haka ne ƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce qad ja'akum burhanun min rabbikum lalle hujja hujja ya zo muku daga ubangiji shine Muhammadu nafsu burhanu wa kullu juz'in min ajzai dukkan wani yanki daga jikinsa burhanu hujja ne haisu annal anbiya qablahu bijiran da annabawan da ke gabaninsa kullahum dukkan su lahu burhanin fi ghairihi suna da hujjoji a wanin sa ne Allah ke ta sanurihim fi ayatina fil afa da san za mu nuna musu ayyuka a cikin sasanni wa fi anfusihim sannan mu nuna musu a kawunan su ma hatta ta bayyana lahu annahu al-haq haramun ya bayyana ga cewa gaskiya ne anzalna ilaykum nuran mubina lalle mun sauka muku da haske mabayani shine annabi Muhammadu nan ma Allah ya kira shi da suna haske alƙur'ani nuru Allah nuru annabi Muhammadu nuru alƙur'ani haqqu Allah haqqu annabi haqqu eh samahu nuran li annahu yubayyinu al-haqqa min al-batil da yana bayanin gaskiya wato daga wato daga ƙarya amma allazina amanu amma allazina amanu wa ga wanda suka yi imani billahi da Allah wa atasamu suka yi riko an gane bihi da shi da addinin Allah fasa yudkhiluhum da sannan Allah zai shigar da su fi rahmatin min daga wato rahama cikin rahama daga gare shi wa fadalin da fadala wa yadihim ilayhi siratan mustaqima Allah zai shiryar da su tafarki madaidaici dariqan mustaqima huwa dinul islam Allah ya shiryar da mu tafarki madaidaici wani malami ne ce wa min dariqati jadirun wa hudan a hanya akwai makarkaci akwai shirya mi kakasa shi yasa manzo Allah yayi layi ya ja layi baki ne cewa anna hadha sirati mustaqima sai fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fa tafarraqa bikum an sabili ya ce wannan hanyar ita za ku bi guda ɗaya ita hanyar gaskiya guda ɗaya ce tak miƙaƙƙa ce guda ɗaya kuma duk wanda ya zo nan za a haɗu guda ɗaya ce inda hanyar gaskiya ce ɗaya ce tak sha annabi ya ce to gata gata wannan wannan sha annabi ya zane guda ɗaya ce wannan hanya ita Allah ke nufi to da haka sai annabi ya wani zane a gefen wannan ya zazzana ya zazzana sai ce Allah ya ce wala tattabi'u subula kar ku bi tafarkuna waɗannan hanyoyin ƙananan nan eh fatafar raka bikum za ta raba ku an sabili da hanya ta in kun bi wannan ƙananan to za ku rabi da hanyar gaskiya hanyar gaskiya mai kakka ce guda ɗaya ce shambal an gane ba yawa to Allah shirye da mu hanyar gaskiya na mu je
يستبتونك قل الله يفتيكم في الخلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصفها ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم نعم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تللوا والله بكل شيء عليم Ah, Allah subhanahu wataala ya ce yassabtunaka ya rasulullahi suna neman fatawarka fil kalala a sha'anin kalala gado na kalala aka ce mutum ga- wato za a gaje shi gadon kalala mutum ne ya mutu wato bai da ɗa an gane bai da ɗa sannan bai da uba sannan bai da uwa bai da mata sai dai ɗan uwa gadon kalala kenan to suna tambaya ka yaya wannan gado yake qulillahu yubtikum fil kalala ka gaya musu Allah da kanshi shi ke ba ku fatawa cikin sha'anin kalala salu sun tambayi manzon Allah sun ce inimru'un mutum ne ya halaka ai mata ya mutu laysa lahu waladun bai da da wala walida bai da dan da wa wal kalala ya mutu bai da da bai da dan da wato bai da da bai da jika amma walahu ukhtun yana da yar uwa an gane ko yana da yar uwa min aboyi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya au abin ko ko ubansu ɗaya wato da abiya ce ba shaƙiƙiya ko kuma shaƙiƙiya ba da abiya ba fala hanisu ma tarak to za ta ci rabin abin da ya bari suna gidan ashabun nisfi dama ashabun nisfi mutum biyar ne ya tsatso ya ɗa shaƙiƙiya la abiya miji su ne ashabun nisfi idan mutum ya mutu ya bar ƙarsa ba kowa sai ƙarsa to za a raba dukiya biyu ta ɗabi kashi ɗaya haka nan in ƴar ɗa an gane ita ma za ta shi kashi ɗaya bisa biyu haka nan shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya ita ma za ta ci nisfi li'abbiya ce ya bari ubansu ɗaya ba uwa ɗaya ba za ta ci nisfi haka nan mata ta mutu ta bar mijinta ba ta da ɗa miji zai ci nisfi wannan su ne ashabun nisfi su biyar to shine Allah ce za a bata nisfu ma taraka ai ta rusa min ahihi min ahiha daga dan uwanta annis wa huwa al-ahi shi wannan dan uwan ya rusa shi ma dan uwan zai gaje ta in lam yakul laha waladin ya kosa ce ta mutu ba ta da da shi ma zai gaji wato nisfu in kana laha waladun zakarun fala shay'a lahu idan ka tana da namiji ko kuma shi yana da namiji a ba za a ba ta komai ba wannan da namiji ya tsare kowa aw man safa lahu ma fa lillahi annabi in kuma mace ce ta mutu tana da mace to sai macen ta ci nisfi abinda ya saura sai shi wannan ya zama asibi sai kwashi walau kanat al-uta aw al-ayi da dai da ce yar uwan ko kuma dan uwan ya zama ummin wato uwa ɗaya ne an gane wa farluhu as-sudus wato furalinsa za a bashi sudushi eh kama ta kaddama a wani sura kamar da ya gabato a can farkon sura su kuma ashabun ashabu sudusu su kuma su su ma su shida ne akwai wato uwa uwa ɗanta ya mutu yana da 'ya'ya sudusi za ta ci ba ta tashi a nan haka nan uba shi ma sudusi an gane sannan uwar uwa uban uba ɗiyar ɗa in akwai ɗiyar tsatso sai ɗiyar ɗa ta ci sudusi ɗiyar tsatso ta ci nisubi ta ba musulisai ne kenan sannan la'abbiya akwai shaƙiƙiya li'abbiya ta ci sudusi shaqiqiya nisbi tamamul sulusai ne kenan sannan li ummi wanda ake uwa daya in shi kadai ne to zai ci sudusi kamar da Allah ya kawo shi anan eh wa farluhu as-sudus fa in kana tasnataini idan kawai yan uwan su biyu ne fasa'ida ko abin da ya wuce biyu li anna hada zalafi jabir domin wannan aya ta sauka ne ga jabir an gane lokacin da ya mutu ya bai yan uwa to shine aka zo da wannan fatawa wajen manzon Allah to idan su biyu ne falahuma sulusani za a ba sulusani shi kuma sulusani shi ma wato mutum hudu ne a diyan tsatso diyan da shaƙiƙai li abbai in sun kai wato ashabin nisu din nan sun kai biyu ko abin da biyu za su koma su lisani kashi biyu bisa uku ne ma tana ga abin da ya bari fa in kano ikhwatan idan ka sun zama gadan yan uwa ne rijalan wani sa'an maza da mata fali zakar misal hadil unsayni namiji rabon mace biyu yubayyinu lahu lakum Allah yana muku bayanin shari'a dinikum shari'oyin addini an tarilu ai Allah tarilu kan ku bata wallahu bi kulli shay'in alimun Allah masani ne ga dukkan komai to alhamdulillah sadaq Allahul azim kurakuran da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yabi a inda muka yi daidai Allah shi bamu lada Allah bamu lafiya zaman lafiya Allah ke ya mai kiya imanin mu da mutuncin mu Allah ke ya kasar mu manzo Allah sallallahu alfarma manzo Allah sallallahu a wanda ya dauki nan wannan karatu Allah saka mashi da alkhairi ya biya bukatocin sa iyayen malamin shanin Allah saka musu da alkhairi a kuli qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته